بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض ميجينا وي وي ميجينا كسي نعم ميجينا ميكي ميكي نفي آه قبل أن تهيض ba yi da ka ba da ka ake yi ba wannan magaganin duka yana so bayyana maka wankan haila da wankan janaba duk iri ɗaya shi ne ce mace iktisalul ha'idi iza wajabal gusulu alaiha mace wacce take da haitar mai haila ce ba wai tana cikin haila yanzu ba ta girma ta kai ta haila yanzu wanka ya wajaba a gare ta ko an sadu da ita ko ta yi mafarki wanka ya sadu ya wajaba a kanta kabla an ta hida kafin ta yi haila to yaya za ta yi to shi ne ya kawo maka ya nuna maka da wankan haila da wankan jaraba duk aiki ɗaya ne niyya ce kawai ke bambantawa an fahimta قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء والزهري عطاء da zuhuri kowa ya san manya-manyan tabi'ai ne ko? Kala su suka ce, Al-ghuslu min aljanabati wal haidhi wahidun. Ba shi kenan ba? wanka haila da na jaba irin wanka ɗaya ne duk wanka na musulunci wanka ɗaya ne niyya ke bambantawa an fahimta eh duk wankan da ya kama ko janaba ko haila ko nifasi ko na menene da za ka je ka shiga ban ɗaki ka sake shaya ka bude duk jikinka ka wanke jikinka duk da ruwa wankan janaba ta yi wankan janaba ya yi wankan haila ya yi wankan nifasi ya yi niyya ke bambantawa to ya ake niyan niyya daga zar da ka tashi ka kama hanyar ban daki da niyan mai kaje ko dai wankan jaraba ko wani difasi ko wani haila niyya a zuci ake niyya eh duk waɗanda suka ce sai a faɗa da baki ɗin sun tabbatar da cewa da za ka zo ka tsaya za ka yi sallar azahar da niyyar azahar da ka tashi faɗa sai ka ce na niyyar yin la'asar aka shiga sallah aka yi sallah sallah ta yi ko ba ta yi ba da niyyar me a zahar saboda niyyar da ke cikin zuciyar ita ce to da kuka ce a faɗa ba ya suka ce wai ana ƙarfafa abin da ana ƙarfafawa ne in ka ji an ce an ƙarfafa to abin da ke akwai ke an fahimta قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا شريك عن العامش عن إبراهيم عن هذيفة رضي الله عنه قال لامرأته هذيفة فلا ما تنسى خللي شعرك بالماء قبل أن تخلله نار قليلة البقيا عليه yace kyaga ki cuccuda gashin kanki ki har ruwa ya shiga kasa in ba haka ba wuta za ta zo lokaci kaɗan za ta shanye miki kan mana in kika shiga wuta ba ɓata lokaci ba da daɗi ke ba kyau kenan ko قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن صدقة ابن سعيد الحنفي قال حدثني جميع جميع أو جميع قال حدثني جميع بن عمير أحد بني تيم الله ابن ثعلبة قال ala dakhaltu ma'a ummi wa khalati ala aisha yace na shiga tare da mahaifiyata da kanwan mahaifiyata koyar mahaifiyata mun je wajen nana Aisha radiyallahu anha fa sa'alatha ihdahuma sai ɗayan waɗanda muka shiga tare da su suka tambaya ko dai mahaifiyarsa ko kanwan mahaifiyarsa ko yar mahaifiyarsa sai ce kaifa tasna'ina inda al-ghusli tace yaya kike yi in za a yi wanka fa qalat sai tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatatahharu tuhuruhu lissalati manzo Allah yana tsarki yanda zai in zai sallah wa yufidu ala ra'sihi thalatha marratin sannan ya zuba ruwa kansa su uku abinda manzo Allah kenan ko sai ta ce wa nahanu nufidu ala ru'usina khamsan min ajli dhafr ce manzo Allah su uku yake zubawa amma mu sai mu zuba su biyar saboda mun kisa gashin mu akwai kiso kan mace ma'ana abin da ake so ta buga kanta cucuda har ruwa ya kai ko ina shine ba sai ta kwance kitson nata ba kenan ko marar gani min ajilin zafir kenan ko to matsala ce da kullum kowane lokaci ana tambaya mace in za ta yi wankan janaba za ta yi wankan haka in za ta yi wankan haila ce ta kwance kizonta ga ya ce da wankan haila da wankan janaba duk ɗaya ne ba haka bane ba yana nufin kaifiyan duk ɗaya ne akan haka mai haila in za ta yi wanka lallai ne sai ta kwance kizon da ke kanta ba lalle bane ba ko to wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi mas'al naqd ad-dafira ce malamai sun kari juna ilimi a cikin mas'alan mace in tana haila in ta gama za ta yi wanka za ta kwance kison kanta don ta yi wanka ko kuwa a'a za ta bar kison ne ta yi wanka din matukar za ta bar ruwa ya shiga ko ina هل يلزم المرأة نقضها عند الغسل من الجنابة أو الحيض أو لا واجبي ne mace ta kwance kisanta in za ta yi wankan jaraba ko za ta yi wankan haila faqalat ta'ifatun sai malamai suka kari juna ilimi gida biyu sai wa'ansu malaman suka ce laisa alal mar'ati naqdu dafirataha naqdu dafirataha inda al'iktisali min alhaidi awul janaba suka ce ba wajibi bane akan ta ta kwance kisun tun za ta yi wankan janaba ko wankan haila inna mallazi yalzamuha huwa isalu shari ila usulihi abinda ke wajibi akan ta ta san yadda za ta yi ruwa ya kai ko ina har ya taba fatar kanta ta cuccuda ta bubbuga ta zuba ruwa kai kajina na Aisha ta ce manzon Allah dai so uku yake zubawa to amma mu sai mu zuba su biyar mu ƙara don mu tabbatar da ruwan ya je tare da cewa wankan janaba da wankan menene malamai suka ce shari'a ta yadda da aglabin zan azannun raja duk wanda ya aski zai zo zai wanka da ya zuba ruwa ya san fatar kansa ya taba komai ko to amma wanda ke da suma gashi da yawa akan shi fa ya kwarara yayi mai to ya cuccuɗa ya tabbatar da cewa lalle yanzu ya kai ya gani ne yana da tabbas ɗari bisa ɗari to amma shari'a ta yadda da an fahimta fa'iza wa salal ma'u ila usulihi ajza'al muktasila in ruwa ya kai har asalin gashin mana ya taba fatan kanta kenan shi kenan wanka ya yi wa lam yalzamha naqdu dhafira ba wajibi ba ne ta kwance kitson da ke kanta ba ruya haza shaurari waɗanda suka ba da wannan fatawar ruya haza an ummil mu'minina aisha radiyallahu anha kama fi hadis babi wal hadis al'ati ba'daha wa huwa qawl ibn mas'ud wa jabir ibn abdullah wa bihi qala ata ibn abi rabah wa ibrahim an-nakhai ونافع مولى بن عمر والحكم بن أتيبة والزهري ومالك بن أنس والشافعي وأصحاب الرأي وعليه الأكثر من أهل الفتيا من علماء الأمصار قاله ابن المنذر an ji وحجتهم في هذا في هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها الآتي عند المصنف وقال حماد بن أبي سليمان إن كانت ترى أن الماء أصاب أصول شعرها فقد أجزاء عنها حماد بن أبي سلمة يقول إن تبتت إن تبتت دروايا كي حركة كنت تشيكي نمبا للي سيتا كونشي با وإن كانت ترى أن الماء لم يصبه فلتنقضه in kuma tana shakka ruwa bai kai ba kiso ya hana ruwa ya taba kanta to shikenan sai ta yaya sai ta kwance kison kenan wa hadha qawlu ammati ahli al-ilmi fala na'udduhu qawlan akhara yace wannan duk abinda mutane malamai suka faɗa kenan ba wani magana ne daban ba wanda duk kowa ya ce in ta san ruwa ba zai kai ba sai ta kwance kiso akwai wanda zai ce a'a amma in ta san ruwa ya kai ba lallai sai ta kwance kisun ba don kwance kisun ba wani abu ne ibada daban ba me manufan kwance kisu ruwa ya yi me to ruwa ya kai har asalin to in ruwa ya kai har asalin me amfanin kwance kisu babu kenan ko وكذلك أمر حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه بالتخليل ليس فيه دلال أمر أمر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بالتخليل ليس فيه دلالة على أنه يقول بنقد الضفيرة بل فيه التأكيد على إيصال الماء إلى أصوله لكن فهم منه sai wani ya fahimci cewa abin da ya faɗa ɗin nan yana son a warware ne a ce ba ba warware kiso yake nufi ba yana son a tabbatar da ruwa ya isa har kasan hankan fatan kanta kenan na'am alqaulul akhar fil mas'alati هو قول الحسن البصري وطاووس فإنهما فرقا بين بين الاغتسال من الجنابة والاغتسال من الحيض سوسن بمبل تسكاني وان جنبه ده وان كان هيلا فأمر بنقد الضفيرة عند الاغتسال من الحيض والاكتفاء بإيصالها الماء إلى أصول إلى أصوله عند الاغتسال من الجنابة سوكتي إندي ذاتي وان كان هيلا نيتوك تقول شغاشك amma wankan jaraba ne ta tabbatar da ruwa ya kai har kasa wace irin magana kenan واحتج بحديث عروة عن عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ليلة عرفة انقضي رأسك وامتشتي وأحلي بالحج الحديث وسيأتي الكلام على المسألة في حديث أم سلمة إن شاء الله وقد تبين لك ضعف حديث الباب لكن ما هذا عليه العمل كما تقدم فقد صح عن عائشة رضي الله عنها من وجه آخر وهو شاهد قوي متابعات والشواهد كينكو malamai sun kari juna ilimi kan macin za ta yi wankan haila ko menene za ta kunji kunji malaman da suka ce a'a kunji malaman da suka ce iko قال أخبرنا محمد بن يوسف ها؟ قال أخبرنا سعيد بن عامر عن يزيد بن زازان زازان زازي عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل عائشة عن المرأة تغتسل أنت بين أنا عائشة ما تزاتي وانك تنقض شعرها أنت بين أنا عائشة in mace za ta yi wankan haila ko janaba ko menene za ta kwance kisan kanta faqalat bakhin tace ka a a wa in anfaqat fihi uqiya ko da a ce bata kashe magashin kan kuɗi ba sai uqiya uqiya 40 dirhaman kenan ko uqiya ko da kuɗi kaɗan ta kashe yaran gashin da kwalle da me da me ba sai ta kwance kisan ba inna ma yakfiha an tufuriga ala ra'asiha salasan abinda za ta yi ta zuba ruwa a kanta su uku ko su biyar yadda ta faɗa da azu ala haddasana ubaidullah ibn sa'id قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال تخلله بأصابعها ta cuccuɗa da yatsunta har ta tabbatar da ruwa ya shiga ya taba har fatan kanta قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه في الحائض والجنب يصبان الماء صبا ولا ينقضان شعورهما وين كده mai haila da mai janaba za su zuba ruwa ne ba shi sun kwance kiso ba ko qala haddathana abdullah ibn sa'id qala haddathana abu khalid an hajjaj an ata'in mislahu qala haddathana sa'id ibn amir an shu'ba an mansur qala qala ibrahim idza ballat usulahu wa atrafahu lam tanqudhu in tajika asalin gashin mana da kasa kenan can ya taba sannan ta jika kuma sama gashin ko ina zai samu ruwa ba shi ta kwanci kisun nata ba قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كن إذا اغتسلن لم ينقلن خسهن من, هي من حيض ولا من جنابة yace matan Abdullahi dan Umar kama matan gidansa da ƴaƴansa da menene da menene in za su yi wankan janaba ba sa warware kisan da ke kansu قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أم محمد عن أم سلمة أنها قالت لا ينقلن أقصهن من حيض wala min janabatin ba shi sun warware kisonsu ba ko wankan janaba ko wankan haila قال حدثنا حجاج قال حدثنا عبيد الله عن أسامة بن زيد عن سعيد بن أبي سعيد المخبري عن أم سل... عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم faƙalat ce wata mata wata mace ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce qalat inni ashuddu dhafra ra'si aw uqadahu tace ya manzon Allah ni ina daure ina tsanan ina tsananin daure gashin kai na kisu ina tsananin kisu ina daure kisu qala ihfini ala rasaki thalatha hafanati yace ki ɗebi ruwa ki kwarara akan kisu uku sun magmizi ala asar kulle hafnatin gamzatan duk sa'an da yake zuba ruwa ki ciccuda ki bubbuga ki tabbatar da ruwa ya kai ko ina shikenan yayi قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن همام بن الحارث عن حذيفة أنه قال لامرأته حذيفة يفدى ما تنسى استأصل الشعر لا تخلله نار قليل بقياها عليه ki tabbatar da ruwa ya kai har kasa kada ki sakaci ruwa in wuta ta zo lokaci kaɗan ta canye kan قال منصور يعني الجنابة قال أخبرنا يزيد بن هارون عن جعفر بن الحارث عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن حذيفة أنه قال لامرأته استعصل الشعر بالماء لا تخلله نار قليل بقياها عليه هل فهمت؟ قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال إذا اغتسلت المرأة من الجنابة فلا تنقض شعرها ولكن تصب الماء على أصوله وتبله in ce za ta yi wankan janaba ko haila ba shi ta kwanci kisanta ba sai dai ta zuba ruwa har ta jika har kasanta har ruwa ya jika fatan kanta قال أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في المرأة يصيبها الجنابة وراسها معقوس تحله aka ce mace ta yi tana da kiso kuma ga janaba ya same ta za ta waro da gashin ne qala la walakin tasubbu ala ra'siha alma'a sabban hatta turawwiya usul ash-sha'ri abinda ake so ta zuba ruwa har ta tabbatar da ruwa ya kai ko ina har ya taba ya taba kanta قال أخبرنا محمد بن ابن المنهال قال حدثني حبيبة بنت حماد حدثني كو حدثتني حدثتني حبيبة بنت حماد قال حدثتني عمرة بنت حيان السهمية قالت قالت لي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نانا عائشة أور مؤمنين الله كرامته دا تفأ من تشي أما تستطيع إهداكن إذا تطهرت من حيضها أن تتدخن بشيء من قسط أيكم ذات ينتظر ذات تجمع حيض تجمع حيلة تيوانكا تسام قسط الهندي وان وان أبنني تكون دنيا كنا كأشي فإن لم تجد فشيئا من آس بتسام بتسام آس شما أنا كأشي فإن لم تجد fashai'an min nawa in ba ta samu ba ta samu nawa shi ma aka kunna aka yi ma'ana hayaki da shi yana ƙarshi turaren wuta kenan fa in lam tajid fashai'an min milhin in ba ta samu ba fashai'an min milhin abinda za a yi dai a kunna turaren wuta ya canza yanayi waje ya yi ƙarshi a daina jin ƙarni قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا اغتسلت المرأة من الحيض فلتمس أثر الدم بطيب ما جتيون كان هيلا تسامو تسامو تراري تببي تشش فاجكنتا قال أخبرنا محمد ابن عيينة عن علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن نساءه وأمهات أولاده ما تنسى أمهات أولاده كن يغتسلن من الحيضة والجنابة لا ينقلن شعورهن ولكن يبالغن في بلها suka yi wankan haila ba sa kowar waje ba sa kwanci kisansu sai dai suna kai matuka ne suna kai matuka wajen tabbatar da ruwa ya shiga ko ina an gama da wannan matsalar kuma duk littafin fikihu ba babin da ke da wahala da matsala da tsawo da rigingimu kamar abin da ya danganci mata an fahimta babu dukhulil ha'idi almasjida babin da ya zo yana bayanin mace mai haila za ta shiga masallaci ko ba za ta shiga ba قال أخبرنا المعلى ابن أسد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال يتي لا بأس أن تتناول الحائض من المسجد الشيء yace ba laifi ta ɗauki wani abu a cikin masallaci ko ta mika wani abu a cikin masallaci akwai banci tsakanin mikawa da ɗauka ko duk ɗaya ne me bambanci to shi kenan قال أخبرنا يزيد بن هارون عن جعفر بن الحارث عن منصور عن إبراهيم قال تتناول الحائض الشيء من المسجد ولا تدخله أو لا تدخله ولا تدخله كو za ta iya ɗaukan abu ta mika hannu ta ɗauka ko ko ta mika hannu ta bayar amma kar ta shiga قال أخبرنا مسلم قال حدثنا هشام عن قتادة قال الجنب يأخذ من المسجد ولا يضع فيه ويمي جنبا زي يدعوك عن مسلاتي أما زي أجي أبو تشكيبا قال أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في الحائض tanawalu min almasjid shay qala na'am illa almushaf wai mai haila za ta yi daukan za ta yi daukan wani abu cikin masallaci ko ta mika wani abu cikin masallaci yace eh za ta iya sai dai alqur'ani ne ba za ta yi ba don in kar ya bar maganan bude ya zama da kuma har alqur'ani mai haila za ta dauki alqur'ani babu mururil junubi fil masjidi babin da ya zo na bayanin mai janaba zai iya shigewa daga masallaci ya wuce hanya haka kawai ya shiga ya wuce قال أخبرنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل النساء قال هو المسافر يجي متفيني زي زيوتي قال أخبرنا مسلم قال حدثنا الحسن ابن أبي جعفر قال حدثنا سلم العلوي أو سلم ها؟ حدثنا سلم العلوي عن أنس رضي الله عنه ولا جنبا إلا عابري سبيل قال الجنب يجتاز المسجد ولا يجلس فيه زي صلى كايم مسلاتي زي شيغي يوتي أما بزي زونا أتشكي با قال أخبرنا الحكم ابن المبارك وأبو نعيم عن شريك عن عبد الكريم الجزري قال شريك أكو شريك شريك عن أبي عبيدة قال الجنب يمر في المسجد ولا يقعد فيه ثم قرأ هذه الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل ويم الجنب زي يسألك ويوتي أما كان يزونات قال أخبرنا الحكم ابن المبارك قال حدثنا شريك عن عن سماك عن عكرمة وسالم عن سعيد قال يمر ولا يقعد فيه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا نمشي في المسجد ونحن جنب لا نرى بذلك بأسا يزمن شيء واكيد babu ta'awiz lil ha'id babin da yazo na mace mai haila za a yi mata tawaida ko a yi mata abtarata ya ayan alqur'ani ko tariki ko a karanta mata ayoyi na alqur'ani ko a ce ta karanta yaya to ha wani bangare ne cikin maganganun yake da rigima da aka ce za ta yi mai za ta yi? eh? za ta rataya? a kai kake tambayi kai kake ce mishi laya ko? laya kenan sunan laya din ai suna ne da ya hada abubuwa da yawa eh su suka ce tawaida suke cewa tawaida ta'awiz shine ta'awiz shine ka karanta ka aje mutum kana karanta mishi ko kai mishi ya rataya duk ana ce da shi ta'awiz su ayoyi daga cikin alkur'ani to kai kuma ka ce laya laya kuma me ake ce ma laya akwai shirka akwai bid'a akwai sihiri akwai komai a ciki ko? eh sosai قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في المرأة الحائض في عنقها التعويذ أو الكتاب mace mai haila za ya ba ta ayan alkur'ani a rubuta cikin takarda a sa mata abu a ta rataya ya halatta eh qala in kana fi adimin faltanza'ahu me ce me laya da kace in cikin fata ne to ta kwance ta cire kar ta bar shi a jikinta wa in kana fi qasabatin musaqatin min fiddatin fala ba'sa amma abu ne aka kararaki kaman azurfa ko karfe aka sa aka ninki aka liki to ba laifi za ta yi ratayawa in sha'at wada'at wa in sha'at lam taf'al qila li abdullahi taqulu bi hadha qala na'am to kaga cikin fatul majid kitabut tauhid in aka je aka dawo sai a ce wa lam yurakhis ibn mas'ud ibn mas'ud yana cikin masu tsanani a cikin aqida wayannan abubuwa so da yawa sai ga shi bai yadda ba bai yadda ba Mm. Bambanci tsakanin shi ne bambanci tsakanin fata da karfe. aya ɗaya ce amma wannan karfi wannan fata abinda shi yadda fassarar da ya bayar kenan an fahimta babu alha'izi idza tahurat wa lam tajid alma'a mace tana haila she ta tsarkaka daga haila dinta kuma gashi ba ruwa ya za ta yi قال أخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا ضمرا قال حدثنا عبد الله بن شوذب قال حدثنا مطر قال حدثنا, حدثنا عن مطر قال سألت الحسن وعطاء عن الرجل تكون معه امرأته في سفر فتهيد لا تنبيا متي أنا تفيا لما تسعى أشكنت فيها شيء هاي لا يساميتها ثم تطهر ولا تجد الماء sa'annan ta yi tsarki kuma ba ta samu ruwa ba kala ta tayammamu wa tusalli sai ta yi tayammama ta yi sallah kala qultu lahumma yata'uha zawjuha in ta yi tayammama ta yi sallah gashi ba ta yi wanka mijinta zai iya saduwa da ita kala na'am as-salatu a'zamu min zalika قال حدثنا سعيد بن المغ... سعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء في المرأة تطهر ولا تجد الماء قال يصيبها زوجها إذا تيممت mace ta tsarkaka daga haila ba ruwa to sai ta yi mama don mijinta ya samu damar saduwa da ita su ila abdullahi ta kulu bi haza kala i wallahi
babu istibra'il ama babin da ya zo na istibra'i neman istibra'i daban fa idda daban an fahimta idda shine macin da aka sake ta za ta zauna tsarki uku ko jini uku ko wata uku don a tabbatar da ba ɗa a cikin cikinta shi ne ake ce mami idda kenan saboda me saboda gidan aure ta fito mijinta ruwan shi mani shi yana da darajar da za a yi mashi wannan abu to amma mace ce aka yi zina da ita to kuma tana son ta yi aure ya za a yi shi ne shi shi aka ce mishi istibra'i ana neman a tabbatar da mahaifan nan ya kubuta bai ɗauki komai ba to shi ne aka ce in ta yi haila su ɗaya ya wadatar an fahimta in ta yi haila su ɗaya ya wadatar sai ta je ta yi aure eh eh ya ishi aure daraja to ai shi wanda ya fasikanci da ita mani ruwan shi ba shi da darajar da za a yi mishi wani an fahimta shi yasa aiwayen su malamai suka bada suka bada fatawan cewa ko tana da ciki wani zai yi aurenta zai wanda ke so ya aure da zai aure ta to saboda shi ai istibra'in ma shi dole ne sai an istibra'in in aka je suna sun je musulunta da abin nan maguzashe suka tsallaka kwanan kaza kaza kaza she suka
sai suka samu mashi kenan masu zaman kansu suka yi barazana sai suka yadda sun daina za su yi aure wannan ce ina son wacce za mu daura aure wacce in zai aure na zo to sai ka ce su zauna sai sun yi istibra'i wata uku ko wata ɗaya sai a koma ina to sai aka ce a daura musu aure auren ya yi ko bai yi ba har wajen malikiya ma ya yi eh ko ba su daki a kawo daga baya addinin musulunci yana cewa aina ma wujidatil maslaha fa hunaka shar'ul lahi an fahimta إسرائيل أما قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يزيد قال حدثنا شريك عن ليث عن طاووس في استبراء الأمة إن لم تكن تحيض قال خمسة وأربعين وينقاتي ba ta haila kuma ana so a yi mata istibra'i ya za a yi ce kwana arba'in da biyar shi kenan قال أخبرنا يزيد قال أنبأنا شريك عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال ثلاثة أشهر يتي ذاتي وتا أكني استبراء انت قال أخبرنا محمد بن المبارك عن عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال سألت الزهرية أن الرجل يبتاع الجارية لا تبلغ المهيدة ولا تحمل مثلها كم يستبرئها متي je sai baiwa yariya ce ba ta ba ta fara haila ba kuma ba ba za ta dauke ciki ba to ya istibra'i wata nawa zai ko kwana nawa qala salasata ashhuri yace wata uku ne wa qala yahya ibn abi kasir khamsatin wa arba'i bi khamsatin wa arba'ina yawman yace ta yi kwana arba'in da biyar قال أخبرنا الهيثم ابن جميل أو جميل جميل كو جميل جميل عن ابن المبارك عن يحيى بن بشر عن إكرمة قال بشهر ونيتي وتا ايا سئل عبد الله بأيهما تقول أكتم يا عبد الله يا ذاك ونيني ذاك أوكا قال ثلاثة أشهر أوثق وتا أكن يا في آه. tabbas wa shaharun yakfi wata ɗaya ma ya wadatar lokaci ya ce ko? eh? minti na to ai an ji duk waɗannan matsaloli malamai ne ke kokarin ba da fatawa kitabu sala ne malamai ke bada fatawa wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza saboda shari'ar Allah yadda take tafiya ta taho ne daga alkur'ani alkitab was sunna wal ijma to sa'an nan sai a zo fatawar sahaba abinda bai faru ba zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka rayu suka tarar da wannan lokaci sai su yi bincike su bada fatawa akai in ba a samu na sahabbai ba sai a ji manyan tabi'ai kamar kabin al-musayyib wa zuhri wa in ba a samu nasu ba sai a je tabi'u tabi'ina har a zo manyan malamai masu mazahibul arba'a da imamu abu hanifa wa imam malik wa imam shafi'i wa ahmad bin hanbal bin shaybani sai abin da suka faɗa sannan sauran malamai duka baki ɗaya to in mas'ala ta taho ta kai wannan ijtihadiyat ne suke yi ba za ka tilasta ma wani ya ɗauki ijtihadin wani ba an fahimta sai kai ma ka duba ka gani wanne ne ya fi dacewa kada ka bi son zuciya shine ba a so ba a son a bi son zuciya ne an fahimta to matsalan istibra dazu wani yazo yana cikin aji yana cikin makarantar nan ma malam wancan sati mun ji kana magana a ce mace in tana da ciki ma za a yi aure ta shi kanwansa ta je ta yi aure wani ya aure ta bayan aure ta ko da sati nawa ne ko wata biyu ce gashi ta haihu na ce wanda zai auri mace tana da ciki wata bakwai zai sadu da ita bai ga ciki bai san tana da ciki ba zai yi haka da wahala ciki wata bakwai ko wata biyar ne ba za a ga zai buya to bayan eh jiki daban ciki fa daban jiki daban ciki daban tana da jiki jikinta shine babban jiki ko ciki na da nashin matsaloli eh da ba yadda za a yi ya buya an fahimta to karshe ta haihu na ce wannan matsalar ba za ka yi warware ta ba sai an ga mijin da ita wacce kan wata ka da ta ce ba ta da ciki daga baya ta zo ta yadda tana da ciki din sai ku je wajen alkali wanda ya daura auren ko ko alkali ungonku garinku ƙauyenku to sai su duba sai su ne su zartar da hukuncin da suka ga yafi dacewa an fahimta to shine yake maganan sai ya sake ta tunda an daura aure sai ya sake ta ba in an daura aure ko da shubha ne ko akwai shubha a ciki ya zama shari'a ta za ta yi misali a daura aure da yake fasili ko batili ko akwai shubha a ciki sai ta je ta haihu dan shege ne ba za a ce mishi wannan ba ba za ana neman inda za a danganta shi ne ba wai za a jefar da shi waje bane to shine to istibra'i lallai ne in ba bai istib ya ganta suna so su daura aure kuma ko ta taba fasikanci jina ko menene da menene shi ya kasa hakuri ya ce a daura masa aure shi aka auren masa aka daura masa aure bai batta ta yi istibra'i ba mas'alar tana da rikici ne yariya ce gidansu da jama'a da komai da komai an gama za a daura aure an yi baiko ai komai sai je garin sakaci shi ya sadu da ita shi ta dawo ce mama wannan dauran a bar shi bayan wata ɗaya ko biyu me yasa za ta faɗa ba za ta iya ba ko to ya za a warware wannan matsalar a aure a huta ya za a warware wannan matsalar اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم